بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
باب ما جاء في الوليمة باب أبن ديزو جمد وليمة وحدثني يحيى عن مالك عن حميد الطويل عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبد الرحمن بن عوف جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم عبيد الله جهايا من حديث يا كربو daga Imam Malik ya karbo daga Humayd ne Tawil wanda Humayd din Tawil din nan duk hadisan sa da suka zo cikin wadda daga Anas guda bakwai da yawa fati hijira ta 142 anna abdurrahman bin auf cewa abdurrahman daga anas Allah ya kare da a gare shi anas dan malik cewa abdurrahman bin auf jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa bihi atharu sufratin alhali a jikinsa akwai alama ta fatsi fatsi
fasalahu rasulullahi sallallahu alaihi yana cikin ado yayi ado wanda alahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo ya tambaye shi game da abin da ya gani a jikinsa fa akhbarahu annahu tazawwaja abdullahi abdurrahman bin auf sai ba manzo Allah labari da cewa yayi aure ne ango ne
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallama sai ya ce da shi kam suqta ilaiha nawa ka bata sadakin auren nawa ka bata sadakin auren faqala abdurrahman bin auf yace zinata nawatin min zahabin gwargwadon nauyin kwallon zinari an fahimta ko gwargwadon nauyin zinari na kwallon dabino gwargwadon sa aka auna aka bata malamai suka ce kadara zinata hamsi dirhaman gwargwadon nauyin dirhami guda biyar an fahimta ko dirhami guda biyar na dinari wasu kuma suka ce a'a salasu dinarin wani su
فقال له رسول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ya sallama ya ce أولم ولو بشاة lallai ka samu ka yi walima ko da da akuya ne ka yi wa ango kenan an fahimta ko in a yi walima ko da da akuya ne to
نعم وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال na لقد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يودم بالوليمة ما فيها ya خبز ibn sa'id ولحم al-ansari yace manzo laqad balagani haqiqa labari ya tada ni cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana yulimu yana yulimu bil walimati ya kasance yana aikata walima yana yin walima walimar da ma fiha khubzun wala laham ba wani abin da zaka samu na kamar gurasa ko nama a ciki tsabar dabino ne da gari kawai an fahimta ko dan dai a faranta wa mutane shi sa ka ce sai ka gama tara kuɗi za ka yi ka yi da abin da Allah ya sare maka yawwa dai ba so kake ka kira waɗanda ba daman ba sun mafi ƙarfin abincin
وحدثني عن مالك أن نافع عن عبد الله بن عمر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال maza sallama ya ce إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها idan aka gayyaci ɗayanku aka kira ɗayanku zuwa ya zuwa walima aka gayyace shi to lallai ya amsa bari a ce ha ya samu zuwa ya je domin malamai suka ce rashin zuwan kamar an saba ubangiji wanda duk ya gayyace ka walima to wajibi ne ka ce domin hadisin da zai zo a ƙasa to وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن العارج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول wata kan galiban hadisin abi huraira daga araju to za a ga abu zinadi ne ba ibn shahabi ba an fahimta ko galiban za a ga daga abu zinadi daga araju daga abi huraira to nan sai gashi muhammad ibn shahabi ya araju ya karba daga gare shi anna annahu qala abu huraira yace أنه كان يقول ya kasance yana cewa شر الطعام طعام kaga الوليمة mafi sharrin abinci to shi ne abincin walima Yudan yasa aka halal ce masa al'azumi.
mafi sharrin abinci ba wai akan kansa ba abincin ai akan kansa mai albarka ne to yace ake aiwatar da shi shine sharrin أمم.
haka ko yanzu nake yi baki daya sai dai Allah ya kiyaye أمم.
yuda ala ala hal hal agniya agniya.
sai kaga an kira mawadata ويترك المساكين sai a bar waɗanda suke talakawa wanda ba su da bukata abincin sai a ce wai su za a kira shi yasa in suka zo suka dan sassa hannunsu sai a bi abin cikin dustbin duk da aje aje a jefar kaji inda sharri ne to
ومن لم يأت الدعوة دعوة فقد عصى الله ورسوله amma kuma duk mutumin da aka gayyata walima bai je ba Mm.
to ya saba wa ubangiji to daga nan malamai suka gane kenan duk abin da zai bayi ka saba wa Allah ya zama wajibi lallai a amsa din wajibi to وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول haji anas dan malik Allah ya yarda da shi yana cewa إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد- لطعام صنعه inna khayyada kaga wani tela madinki da a rasulullahi ya gayyaci manzo sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'ahu dan wani abinci da ya aikata abincin ne ya sa an dafa shi dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال أنس Anas yace فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه ila وسلم zalika ta'ami sai na tafi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ina ina ina dan rakiya na tafi- tafi raka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga gayyar wannan abincin da aka gayyace ni فقرب إليه خبزا wai من shi شعير sha'irin maɗinkin nan da manzo Allah ya zo sai ya kusanto da gurasa ta watakan sha'ir zuwa ga manzo sallallahu alaihi wasallama ومرقا da فيه kuma romo دباء.
marakan مم.
da romo fihi dubba'u a cikinsa akwai duma a ciki shine kamar kabewa kabewa an fahimta ko Mhm.
قال ga أنس- sha'ir ga kuma duma shine kabewa
قال أنس Anas yace فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bibiyar wannan duma din من حول ne القصعد wannan kabewa din wacce tai tana gefen kwanan akushin da aka ka abinci fa duk inda take sai na ga manzo Allah yana santa yana dauko ta
فلم أزل أحب الدباء بعد ذلك اليوم tunda na ga manzo Allah yana son wannan duma din to ban gushe ba har wannan ranar ni ma ina santa Uhum, kaga to da man shine tsananin tashaddudin sahabban manzon Allah duk lokacin da suka ga ya aikata wani abu gaggawa suke sa aikata
باب جامع النكاح babin matattarin hukunce-hukuncen aure حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Allah sallama ya ce إذا تزوج أحدكم المرأة idan ɗayanku ya auri mace أو اشترى الجارية ko kuma ya sai baiwa فليأخذ بناصيتها to tun farko wata kan ya riƙi mafarkwaɗa kanta مم.
ga shiga ta ya mallake ta ya siye ta ko kuma ya aure ta an bayyanta ko to ta tare to ya kama kanta
فل... آه، وليدعو بالبركة ya yi addu'a da cewa Allah ya sanya masa albarka a wannan auren ko kuma Allah ya sanya masa albarka cikin wannan baiwar da ya siya نعم. وإذا اشترى البعير an fahimta ko مم.
Uhum. ba da jaggace ai tunda ma kice ba sai an yi ba a yi din dai
حفظتي ga wuri a da sai dai auren dole aka yi mu ai da shi ce to ai zaman lafiya addu'a zaman dama ai ana yi ko Uhum, ana yi ai duk wayannan abubuwan da kaga an sauka daga kansu shi yasa fitina take yawa ba a je ai ta haifo ƴaƴa malam fitinannu ka gani tun farko ba a bi tsarin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya shimfiɗa ba mun kai addu'a Allah ya ba ku zaman lafiya kada fitina a shikenan ba sai ga ce ai kai soyayya mata ike wallahi wata ran za ka zo ga fito da ka to وإذا اشترى البعير idan kuma ya sai raƙumi فليأخذ بذروة سنامه to ya rike can saman tozansa duk lokacin da ka sai raƙumi nan kuma raƙumi ba sai raƙomin ba ko da abin hawa da mota ka siya مم.
an fahimta ko to ka dafa ta ita ma وليستعذ بالله من minan shaitani الشيطان ka roƙi Allah ya kiyaye ka daga sharrin shaitan Mm.
akan wannan raƙumin da ka siya
وحدثني عن مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته
ko shi sai ka siya da Allah ya raba ka daga sharrin sa eh zaman to kullun kulaf mutum zai tafi akai kaga ai sharri kaga ko kuma ka sanja abokai tunda duk ba su da mashi kaga sharri ne wannan
وحدثني عن مالك an abi zubair al-makki أن رجلا خطب إلى رجل أخته cewa wani mutum ya nemi auren ‘yar uwar wani mutum. An fahimta ko? Mutum ne zai zo ya zabe zai ga, "Igo wallahi kanwa ka ina son ta wallahi." An fahimta ko? Ya nemi auren. To, ashe shi kuma bakinsa abu ɗaya ke. To, فذكر ‘yan uwarsa أنها fa aka ce ana so. Fa zakara annaha qad kanat كانت أحدثت to amma fa sai dai kai hakuri dan fitinan ya ce wallahi an fahimta ko abin da ya faɗa ke ya ce to za ku yi amma dai gaskiya ka san dai fitinan ya ce dan mu ma da ƙyar muke fama da ita a gidan to waya sa shi
فبلغ ذلك عمر بن الخطاب sai labari ya tadda sai da na'urar aka tsab cewa ba ga wannan an zo neman yar auren yar uwarsa amma ga abin da yake gaya wa manemin ba da raba ku فضربه yasa aka kashi aka dake shi أو كاد يضربه ko kuma aka yi masa fada har an kusa a dake shi ma
ثم قال Sannan sai da Umar ما yake- لك وللخبر wa ya ce ka fada me ce wa ya sa ka sai ka zo ka ce to ga halin ta ko ga kaza to kaza kaza ga kaza an fahimta ko yawa anan amma a gane anan zarar wai tana fitina in wani aka tambaya ba dan uwan ba zai iya fada an fahimta ko yanzu misali an shigo unguwa ana kai ina so in aure yar gidan wani da Allah ya take to duk abin da ka sani na ta ka fada wanda yake shine gaskiya haka kuma abin da ka sani shi ma tana yi na gaskiya din ka fada an gane ko amma shi da yake ɗau- ‘yar uwarsa ce ba haƙƙinsa ba ne ba don tana fituna ko tana makamancin haka ya faɗa abinda dai aka ba a yadda ya ɓoye shi ba shi ne in tana da hauka ya faɗa an gane ya ko bugata nan dai in sanyi ya zo fa sai hau dole ya faɗa ai nan ba haka ba ma kaga ai ƙarshe za a maiwa da za a mai masa da sadakinsa ko Mhm. kuma da duban cewa mace koyaushe ba- ba kowace ce take mai wafinta daga fitina din ba wata ma zai ga ɗauka sai ka ga kamar rashin auren ne ya sa fitina abinda ta yi auren zai tafi kowa ji ko ya gani shi za ya ci to bai kamata ya faɗa haka ba.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن rabi'atu ra'ayi أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير kana ya kula ne qasim bin muhammad bin abi bakr siddiq da urwatu bin zubair wanda duk suna cikin fuka hau sab'at مم.
kana ya kula ne sun kasance suna في faɗa الرجل يكون عنده أربع نسوة game da sha'anin mutumin da ya zamanto yana auren ɗaiɗai hammata hudu ويطلق إلهن البتة sai ya samu ɗaya daga cikinsu sai ya sake ta har saki na ƙarshe an fahimta ko sakin da ba komai a cikinsa
أنه يتزوج إن شاء to da ranar da ya sake ta yana da dama ya ɗaura aure in ya so
ولا ينتظر أن تنقضي An fahimta ko?
عدتها.
an gane ko yawwa ba wai sai ya jira ta gama idda ba me yasa aka ce ba sai ya jira ba da wannan ba za ta dawo ba da aure da saki ɗaya mata ko saki biyu to wannan sai ta gama idda tsaf yake da dama ya daura aure an gane ko نعم.
Mhm, amma yanzu yana da mata hudu sai saki ɗaya saki uku kuma to yanzu rana yau ya sake ta ranar ma da yamma ya iya daura aurensa an fahimta ko domin ba aure a tsakaninsu amma in saki ɗaya ne ko saki biyu ya yi mata to sai ta gama idda domin me yasa aka ce sai ta gama idda tana cikin wannan idda yana da damar ya yi me ya mai da ita auren
وحدثني عن مالك ga gani wala yantaziru an An qadi iddatuha.
ba sai ya wata kan ya jira har ta gama iddata ba
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك bin warware ka gani da qasim bin muhammad bin abi bakr siddiq da urwat bin zubair sun bawa walid bin abdul malik a fatawa عام قدم المدينة بذلك lidhalika da wancan hadisin na sama kenan مم. غير أن Wato kan القاسم بن shekarar da ya zo محمد madina قال shekarar da shi a, alwalid bin abdulmalik ya zo madina to su sun ba shi fatawa irin wannan fatawar cewa duk macen da mutum yake ya sake ta alhalin matansa hudu ne ya yanke igiyar karshe to yana da dama غير أن القاسم بن محمد قال a sai dai shi qasim bin muhammad ya ce طلقها في مجالس شتى bi majalisa shatta ya sake ta ne a gurare da dama da dama misalin yana nan ɗazu ya sake ta ya sake ta misalin aka ce ka sake ta eh can aka kuma zuwa aka same shi aka ce yaya ka sake ta yace eh an fahimta ko mhm to shine to wannan ban da shi ke
وحدثني matsala yanzu da take zai ce ya sake ta ya sake ta ya sake ta to uku fa yi wannan ba zai nuna cewa wai ai saboda ai shi ɗaya ke nufi ba saboda dai kawai ta ɓata mai rai ne har ta koyi yake ta maimaita su to wannan ya sake ta wata kan kaga sha'anin saki wallahi mu karanta shi sosai
ana saki da yawa kuma a matsayin an ci gaba da aure sai ka shiga babu talaki zaka ji wani ma a cikin soyayya ne ma ake da'awar soyayya ake sakin ba sani yanzu matsalan kawai mu ce ke yanzu kin haramta matsalan ka fahimta ko kin haramta a waje na to wannan saki uku ne kada amma nawa ne ana faɗa irin wannan a huce to da haka a kula da shi sosai sha'ani ne wanda yana da rikici sosai ranar nan idan aka bata wata ne ce misali ce na sake ce na sake yana kaiwa na ukun sai tana da wannan fasaki misali yana da dan ilimi ko ya ne tana wannan saki uku ne sai ya kara uku sama dan a bashi zabi na sai ƙara sai ya kara uku sama Sai ya zama shida.
zama shida eh da Allah za a da bashi zabi a ce nawa kake nufi za mu karanta yanzu akwai wanda ma shi ya ce ya yi takwas akwai wanda ya ce ya yi ɗari aka kawo gaban abdullahi bin abbas ya ce "Ah, to ai uku ne kawai sauran cas'in da bakwai ɗin izgili kai wa Allah ya ce ya yi uku ne yau mu je Allah ya kiyaye wata kan kaga ya tabbatar ma ya yi sakin kenan sai yake nema ya fake da wani abu
وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال na ثلاث ليس فيهن لعب kaga abu uku to ba wasa a cikin su ko da wasa kai to sun afku
النكاح
mutum ne kawai sai ya ce ni ya ce ya ba wa wani abin walicinsa sai shi ma ya ce ya karba shi kenan jaye wasa ake aure ya ɗoro a shi kenan yanzu shi ake jira kawai a bayar wallahi akwai rikici kaga an yi ta matsalar nan kwanaki a baya ko wannan matsalar tana da rikici sosai domin ya zo ai ba a wannan ruwayar ba a cikin bulugul maram mun karanta cewa su hazlu nasu ba a hazlu din su jiddun ne akwai abu uku din hazlu nasu jiddu ne amma yanzu gashi abin wasa ma ake ya daura auren lafiya wan talaku kamar kenan irin abin da mutanen da ke yi sai mutum yana da wasu ciki ya ba ma na ba ma na ba ka iyata shi kuma shi na kama shikenan ai
amma yaran ba san ba su waran shi yasa yanzu kaga ai dadin lafiya lau da yake ana cikin zaman lafiya kawai sadakin za a je akai an ba da au- auren ya shikenan an gama ai kawai sai dai ya ganta an kawo masa ita Allah ya kyauta Wa- النكاح waɗalaku والطلاق sai kuma na biyu shine saki والعتق ya rubuta ko ya faɗa ya ce ya saki ta an fahimta ko da ta kai ta gani kenan a sha aka ce masalan da zai rubuta ya saki mata saki saki uku ya rubuta a takarda sai ya fita kasuwa sai ya batta a cikin karkashin fulo ta zo za ta gyara gado kawai sai ta gani an fahimta ya ko shi kuma ashe ya yi nufin zai sake ta ɗin ne amma sai fasa a sha ya sake ta ba dai ta gani ba shi kenan ta sauka
nan ba aiki da niyya ba wata niyya ne ana aiki da niyya amma ta farko zai na masana mutum ne shi matan ya take mamaki kan suke Eh.
yi ina suke yi na kan suke yi ina suke yi eh kan suke yi ina suke yi irin yana da yaka har yau kai tsokar ne shi kenan
uku ne
take take awa da acting na eh sai ya fasa kuma ya dawo daga yiwuwa shi shi kenan kalas nan shi kenan ai da ta gani ne dashin hankalin eh da ta gani yanzu ba wani ci za a gyara ba wani hadisi da ifi ba wani da ifi ifi ya zige da zuciya da ifi da gai
inda wani ne zai gani ba ita kuma ba na'am inda wani ne zai gani ba ita ba eh salan wani kanwan ko kuma shi ma kalas
kuwa kan shi kuma uwansa tare domin sai abu ya, ya, ya, ya fito daman ai shi kadai aka bawa wannan abin shi ya san yayi shi kenan ya barwa abin a kansa in bai zartar ba man zartar wasa ganin abin da an ga abin shi ke na kawai
وحدثني عن مالك نعم.
عن ابن شهاب والإتق حدثني عن مالك ka gani عن sai ابن ita شهاب.
ko da wasa masala ya ce ai ba wannan na na yanta shi to ba ya kace da wasa kake ya yanta ya yanta an fahimta ko
حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن رافع بن خديج daga rabi dan garijin أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة الأنصاري shi yana aure ya auri yar yana auren yan Muhammad bin Maslamat al-Ansari mutumin Madina فكانت عنده ita wannan wata kan matar tasa sai zamanto tana tare da shi حتى har كبرت ta tsufa wata kan tun kuruciya har ta tsufa ana tare
فتزوج عليها فتاة شابة to a san abubuwa kuma maza mala sai ya je ya auro samra ya kuma ya samu wata wata yarinya budurwa sai ya auro mata ga ka tsohuwa an dade tun wannan kuma an kawo mata ita shabbata
فآثر الشابة عليها kuma da yazo zai dinga fifita amarya budurwa din akan ita wannan babba
فناشرته الطلاق a ita da ta ga dattijuwa ta ga ba za ta eh, iya juriya ba sai ta ce dan Allah ni ka sake ni an fahimta ko ta ce da mijinta shine Rafi'u bin Khadija ka sake ni فطلقها sai واحدة ce to kije na sake ki sake daya ثم أمهلها sannan sai ya jinkirta mata حتى إذا كانت تحل har sai da ta رجعها kusa gama iddarta to da ya ga ta kusa sai ya maza ya mai da ita an gane ko Mhm, sai ya mai da ita yan tana da saki nawa
يا رجل متى ɗaya dai ba ɗaya da ita ba ai ɗaya ya mata to
ثم عاد ثم عاد فآثر الشابة to kuma da ta zo gidan tana ta abu zai canja sai shi Rabi ibn Kajirin ya kuma koma ya fifita wannan budurwa amarya dai فناشرته الطلاق sai ta kuma yau ita wannan dattijuwa ta ga har yau dai ba za ta kuma jurewa ba ta kuma yi masa magiya da cewa ya sake ta نعم، فطلقها واحدة to sai ya sake ta saki na biyu ثم راجعها to bayan ta tafi gida can kuma sai ya kuma dada ita ثم عاد tana da saki nawa biyu kenan ko ثم عاد ka gani to bayan ta da tana da saki biyu sai ya koma Fa'asara shabata.
ya ci gaba da fifita wacce take a budurwa din مم، فناشرته الطلاق to sai ta kuma dawowa ita da tijuwa sai take cewa dan Allah shi dai ya rasa wake mata
فقال Rabi ibn Kadirin ما ya ce شئت to yanzu dai duk abin da kika ce shi za a yi
إنما بقيت واحدة ki sani ko ki haƙura ki ci gaba da zama da ni ko kuma ki san cewa yanzu fa saki ɗaya ne igiya ɗaya ɗaya ce tsakanina da ki an fahimta ko Mhm. da ne biyu yanzu saura ɗaya yanzu kuma kin zo in za ki haƙuri shi kenan in ba za ki haƙuri ba da ki san dai yanzu fa in kin fita ba dawa
فإن شئت استقررت على ما ترين ترين من الأسرة in kin so ki zauna ki tabbata ki ci gaba da tabbata a matsayin matata amma fa ni fa ba zan canja halina ba مم، كيف؟
wannan budurwa ta yi gara zago gagari a yana kasancewa wa in shi iti in فارقتك kin kuma so sai in- sai- sai in rabu da ke din yace kika fa- kika- kika Qalat.
wata. qalat sai ta ce بل أستقر على الأسرة sai tunani sai tunani sai ce to na yadda a ci gaba da fifita ta kan amma dai ina zaune sai ta hakura
فأمسكها على ذلك kaga sai shi rafi bin kadirin ya ci gaba da rike ta bisa ga wannan hali ولم ير رافع عليه إثما shi حين rafi bin خرج kadirin عنده baya على ganin cewa الأسرة akwai laifihi na karrat indahu alal asari lokacin da ta ce ta ci gaba ta yadda za ta ci gaba da zama da shi Mm.
amma kuma ta yadda a fifita wacce to baya ganin ce da da laifi a nan ba a kula da nan ba ba fa fifitawa akan cewa ita amarya za a yi mata kwana biyu ita waccan a yi mata kwana ɗaya ba shi ake nufi ba. an fahimta ko ko kuma matsala ga zai siyo wani abu ya ba wannan amarya bai ba waccan ba ba shi ake nufi irin wannan qur'ani ya faɗa ake nufi an fahimta ko wa in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan wala junaha alayhima an yasalaha an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa khudiratil in tuhsinu wa tattaqu fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira sai aka ce me walan tasfaqiu an ta'dilu bainan nisa'i daman ku eh, kana kana zaune da mata biyu ko mata uku ka isa ka ce duk ukun so iri ɗaya kake musu to irin wannan ne masalan yanzu ita ta yi lokacin da take yi irin abin da ake mata yanzu sai ta ga i- yanzu amarya ake wa irin wannan rayuwa yanzu za a yi da wannan dattijuwa a kaga ba za a yi ba to shine abin da ake nufi alam tastati wa tadilu bainan nisa'i walau harasu haka qur'ani ne ce ko kun yi kokarin ku daidaita soyayya din tsakanin su ba zai yi ba amma ala tamilu kullal mayl kan dan ta tsufa kuma a ce za a mai da ita kamar riga ce da za a cire a rataye a gani wattaqullaha inna allaha bima ta'maluna inna allaha kana ghafurur rahim to بسم الله الرحمن بسم الله الرحيم الرحمن كتاب الرحيم.
الطلاق na'am باب ما جاء في البتة a to ai kai ka lokacin ka yi ko tsaya na annan babi ne mai rikici da kyau
Ya ga talaki ɗin.
a yau mun na ba da yawa.